بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عرفة معناه نساءك طهرهن وقد يقنى عن النساء بالثياب واللباس قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ويكنى عنهن بالإزار ومنه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري أي أهلي ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لنمنعنك مما تمنع منه أزرنا أي نساءنا قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك فإن خبث الملبس يكسب القلب نعم فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاه لا معارض لها لما لما يكتسب القلب لما يكتسب القلب لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات فإن الملابس الظاهرة لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة ومقصودة لغيرها فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا وقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم عقيب قوله سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردونها يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن سماع القرآني الإيماني قال عثمان بن عفان
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah maɗaukaki da ya yassare mana sake haɗuwa a wannan safiya safiyar talata shida ga watan safar shekara ta 1440 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a sha shida ga watan goma a shekara ta 2018 a lissafin miladiya alhamdulillah za mu tashi a darasinmu na 58 karatu littafin izafatul lahfan في مصائد الشيطان نمال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى كما يدى مكجي ما نعكرن تامنا منا كان أبابي نترى cikin bayanin da malam yake mana na ma'anar tsarkake zuciya ya zo kan faɗin Allah maɗaukaki wa thiyabaka fatahhir na suratul muddathir a kanta ne ya shiga maganar malaman tafsiri malaman lugar larabci akan ma'anonin thiyab kasancewar lafazin thiyab ya zo a tafsirin magabata wasu daga cikinsu sun fassara thiyab a nan da cewa ana nufin annafsu ko albadan ko alkalbu to ya kawo mana baitoci na larabci waƙe na larabawa da suka gabata don tabbatar da haka shi ne ya kawo mana wasu ma'anonin kuma wadda ba wannan ba ya kawo maganar taƙasirin thiyab daga ƙaulin abu ishaq az-zajjaj a cikin ma'anil qur'an duka dai wannan dogon naƙalin malam ibn qayyim ya yi shi ne daga littafin at-tafsir basit na al-wahidi duk wannan zancen har yanzu a ciki ne duk wahidi din shine na kalto waɗannan maganganu za mu tashi a kan maganar ibn arafa yace wa qala ibn arafa ma'anahu nisa'aka tahhirhunna wa thiyabaka fatahhir din shine yace abinda ake yi da thiyabaka ai nisa'aka matanka ka tsarkake su ma'ana ka nesanta su ka ilmantar da su ka nesanta su daga duk wani abu marar kyau in ji ibn arafa ibn arafa akwai da yawa ba guda ɗaya ba mashhuri la'alla da mutane suka fi sani shine malamin fiqihu a mazhabar malikiya mai littafin al-hudud to wannan ba shi bane wannan ibn arafa an-nahawi an-nahawi malamin nahawi ne sunansa ibrahim ibn muhammad ibn arafa ana masa lakabi da niftawaihi ko bincike kake da ka binciko niftawaihi to shine wannan ina jin ya sa alama can ƙasa alama ta hudu ko ya ce wannan maganar wannan ko asar din rawahu al-khattabi fi garib al-hadith wa qala akhbarani بعض أصحابنا عن إبراهيم ابن محمد بن عرفة النهوي وذكره أبن دي فارشيني shi asali a cikin tafsirul basit na alwahidi ya faɗi sunan ibn qayyim ne ya tsaya kan ibn arafa da yi nakalin ya cire ibn arafa din ai ya cire ibrahim ibn muhammad kawai sai bashi ibn arafa in ba haka ba a cikin asalin inda aka ciro maganar akwai sunansa ba sai an ɗauko daga khattabi ba wannan wani mutumi ne yana da mashhuri ne a babin larabci da wasu abubuwan mamaki daga cikin abin da nake ga suna magana a kansa dangane da sunansa ana ce masa niftawaihi niftawaihi daga niftu saboda tsabar sanin larabci ake so a yi masa suna a kan sigar sibawaihi shi kuma nift asalin nift shine kamar wannan crude oil mai wannan saboda bakinsa shi ɗin an ce wani ban Allah ne baƙi kuma Allah bai ba shi kyan sura ba yana da muni sannan kuma baƙi to shi ne suka yi masa laƙabi da nifta waihi sai ya ƙara masa waihin a sunansa har wani muhammad ibn zaid alwasiti ya ne masa hija'i a waƙe wai na cewa man sarrahu Allah ya ra fasiƙan yake yana akwai yan maganganu haka a kansa daga cikin ɗabi'u hafizi ne abin da ya shafi lugar larabci amma abin da ya shafi ɗan akhlaƙinsa akwai yan matsaloli duk ina faɗin wannan idan ka bambance shi daga ibnu arafa wanda yake malami sosai na fiqihu a mazhabar malikiya wai yana cewa man sarrahu Allah ya rafa siqan falyajtanib min an yara niftawaihi wai ahraqahu Allah ahraqahu Allah bi nisfi ismihi wa sayyara al-baqi surakhan alayhi wanda duk baya so ya ga fasiki to ya nisanci ganin niftawaihi wai Allah ya kona shi da rabin sunansa gobara ce ta ci shi ta haka ya mutu to shi ne wai shi ne sai ke faɗin wannan yana sukansa yana zaginsa sai a harƙahu Allahu bi nisfi ismihi da rabin sunansa niftu sakamakon haka wa sayyara al-baqi surahan alaihi sauran kuma wai hi din sai ya zama ihu a kansa duk dai irin abin nan da yakan faru tsakanin abokan zama na wanda ake ce matsare ku wanda ba sa shiri da juna malam zahabi ya kawo wannan a cikin sirar alamin nubala yake shi lamarin kawo sirar mutum akan kawo malahu wa ma alaihi wani abun da daɗi wani abun ba daɗi to dai wannan shine ibrahim ibn muhammad ibn arafa shi a fassarar da ya yi yace abinda ake nufi da wasu ya baka fatahir shine nisa aka tahirhunna matanka ka tsarkake su dan me fassara nisa'u ay abin nan thiyabu na thiyabaka fatahir ya fassara shi da nisa'aka yace wa qad yukna anil nisa'i dama akan yi alkunya in ana so a ambaci mata sai a sakaya bithiyabi wal libas sai a kira su tufafi da kayan sawa qala ta'ala Allah madauki ma ya faɗa cikin alqur'ani uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun to amma ai kuma antum kuma an kira ku libasul lahun ko a ce maza ma su zama libas la'alla inda an faɗi wannan a faɗi wancan to dai ya kafa hujja da wannan ayar cewa tunda Allah madauki ya faɗi wannan hunna libasul lakum ku tufa ne gare su sutura ce gare su a ga su kai sutura ce gare ku wa antum libasun lahunna ku ma maza sutura ce gare su sai ce wa yukna an hunna bil izari kai a larabci akan kira su ma izari izar ai shine mun san kwarjalle da ake daurawa ko yawwa wa minhu qawlu sha'ir dan tabbatar da wannan ma'anar akwai wani mawaki yana cewa ala abligh aba hafsin rasulan fidan laka min akhi thiqatin izari ina wani manzo ya isar da aba hafsin ya gaya masa fidan laka fansa gare ka min akhi thiqatin a matsayinka na dan uwa abin aminci ko amintacce izari ma'ana iyalina mata na fansa ne gare ka shi ne abin da ke faɗi to nan yana nufin izari yana nufin ai ahli to sai aka kafa hujja da wannan baiti a matsayin cewa mata akan ambaci izari ana nufin su shi kenan abin da ke so ya kawo ko ya faɗa shi yasa ya kawo mana wannan baiti to wa minhu qaulul bara ibn ma'rur lin nabi kuma da faɗin albara ibn ma'rur ga annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba lokacin da aka yi zaman lailatul aqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina samarin Madina lanamna annaka mimma namna'u minhu uzurana zamu tsare ka daga dukkan abin da muke tsare matanmu daga gare shi ko muke tsare shi kai daga matanmu kar ya sami matanmu mana duk abin da ba ma san ya samu matanmu zamu ba su kariya a kansa to kai ma zamu baka kariya to kun ga nan uzurana ya kira shi kwarjallanmu abin da yake nufi kuma matanmu ai nisa'ana wannan dai larabci ne dan ya nuna to daga daga wannan wuri malam ibnu qayyim ya gama maganar duk wannan fassarorin harshen larabci da yake so ya kawo mana zai koma maganarsa ya gama nakalto maganar alwahidi sannan kuma zai ta'aliqin sa yayi bayanin abin da yake so ya dora akai na maganar tsarkin zuciya da tsarkake wato jikin mutum da tsarkin da zuciyarsa ta zama mai tsarki dama ya mana magana akan tsarkin zuciya a ba- a babi na takwas to kuma zai ƙara a nan da yake can ya haɗa da maganar zaka zaka ma'anan nama'i da haɓaka to wannan yake so ya ware abin da ya shafi tsarkin zuciya shi kaɗai to kuma sai fara shi da a suratul muddathir da abin da ya zo cikinta na wasiya baka fatahir shine tun daga farkon babin har zuwa nan yau ya gama zancen wasiya baka fatahir an fahimci abin to yanzu mu dora kan inda ya tsaya mana wajen wa'azin da yake mana da nasihar da yake mana da kuma ka'idoji da yake bamu dangane da fahimtar yadda za mu tsarkake zukatanmu qultu mana ibnu qayyim yace nace al-ayatu ta'ummu hadha kullahu ayar ta kunshi duk wannan abin da aka ambata duk daidai ne dama wannan ikhtilafi ne wannan iri na tanawu'i ko ikhtilafi ne na tanawu'i sabani ne tsakanin malamai na wato nau'i na bangaren abin da ya shafi a yi sabani a lafazi amma ma'ana guda daya haka kowa abin da ya faɗa duk ba matsala babu abin da ya nuna ba zai yiwu a iya ɗaukarsa ba وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم آه، تهنير فحوى الكلام قل دلالات الألفاظ لما لما يسنا أمباني ده تنبيه تنبيه آه، شيني أبن ذا أفدي آه، ذا أبن ده لفظي wanda yake zahiri ana kuma fahimtar almaskutu anhu min zahirin lafzi shine ake ce ma tambihi mana abinda ba a faɗa ba ka fahimce shi min babin aula shine ake ce ma qiyasul aula ana kiransa tambihi wal luzumi da kuma kasancewar duk waɗannan ma'anoni ko an faɗa ko ba a faɗa ba in aka fassara ɗayan to ya lazimci dama duk sauran ma haka suke don haka ko dai a yi a yi faɗe shi abin nan ƙuru-ƙuru ko ba a faɗa ƙuru-ƙuru ba ma'anar ta ɗauke su in aka ce wa thiyabaka fatahir ya shafi rai ya shafi nafsu ya shafi zuciya ya shafi badan jiki ya shafi tufa ka daga ta sama ya shafi mata duk waɗannan abubuwan duk sun shigo ciki kamar yadda ya kawo mana fasarorin nan daga malami yace illam tatanawal zalika lafzan in lafazin bai shafi waɗannan abubuwa ba to zai shafe shi ta ɓangaren tambihi da kuma lazimta an ce lazumi dama shine abin da ko baka faɗe shi ba za a fahimce shi daga abin da ka ambata yace fa innal ma'mura bihi me yasa na faɗi haka sai shi domin abin da aka yi umarni da shi din a wannan aya wa thiyabaka fatahhir in kana taharatul qalbi fa taharatul qalbi in tsarkin zuciyan ake nufi fa taharatul thawbi wa tibu maksabihi takmilun lidhalik to idan har tsarkin zuciya ake nufi to ai tsarkin tufa da kuma tsarkin hanyar da aka samu tufar duk suna kammala wannan suna kammala tsarkin zuciyar domin tsarkin zuciyar ne zai sa kullum abin da zaka sa a jikinka ya zama halal ko da hanyar samun abincinka ita ma ta zama halal in aka ga kullum kana ƙoƙarin ka sa tufa mai da take an sami kuɗinta ta hanyar halal kai ma kana sa mai tsarki ta hanyar halal alama ce ta cewa mai zuciyar taka akwai tsarki don haka ko an faɗi wannan in dai aka ce ka tsarkake zuciyarka to yalzamu min zalika ko cewa ba za ka ci haram ba ba za ka ci abin da yake ba ta hanyar haram ka same shi ba an fahimci abin ba ta hanyar halal kai ka same shi ba sai ce fa inna khubthal malbasi domin kuwa munin tufa na ma'ana mutum ya sa mummunar tufa yuksibul qalba hay'atan khabithatan yana samar wa zuciya wani yanayi wato mummuna shi ma wani yanayi mummuna zai samu a zuciyarka saboda kana sa tufa mummuna kun yarda da wannan zancen duk mai sa tufa marar kyau ko tufar da aka hana aka haramta to wannan sanyawar tana samar wa zuciyarsa mummunan yanayi a cikin zuciyar nan ga misali zai kawo kama anna khubthal mat'ami ko bai zo kan misalin ba kamar yadda mummunan abinci in kana cin sa yuksibuhu zalika shi ma yana samar wa mutum mummunan hali a zuciyarsa duk mai cin haram me yake haihuwa sakamakon cin haram ɗinsa zai ɗauki hali na abin da yake ci mara kyau. yanzu misali masu cin alade malamai suna cewa duk mutumin da yake cin naman alade sai ka same shi ya zama da yuthi ma'ana bai da kishi akan matansa in dai mutum na cin pork to ba zai samu kishi akan mata ba shi sa kaga masu cin alade suka yadda da a ci alade zaka ga ba sa kishin matansu saboda me alade bai san maganar kishi ba tsakaninsa da mata duk abin da kake ci yana maka tasiri a zuciyarka don haka duk wanda ya saba da cin haram to ba zai samu tsantsaini ba ba zai samu tsoron Allah ba ba zai samu tawadu da ake so ba ba zai samu nisantar abubuwan da suke haram ba domin kullum a cikin haram din yake sauran abubuwan da aka haramta masa ma ba zai nisance su ba saboda ya ginu da cin haram me yasa aka faɗi idan mutum ko tsokar da ta ginu da haram menene sakamakonta wuta ce za ta ci ka gani saboda me saboda abin da ya tsuru sakamakon cin haram abin da zai tsuro naman jikin mutum daga wannan haram din zai don haka babu abin da ya cancance shi sai wuta Allah tsare mu sauki sai ce wali zalika to ga misalin da zai kawo yace wali zalika haruma lubsu juludin numuri was sibai shi yasa aka haramta a sanya fatar abin nan ya sunan shi damisa da kuma sauran namomin daji su zakoki kuraye kyarkeci duk dangin waɗannan masu cin dabbobi ‘yan uwansu an hana mutum ya sa kaya na wannan abin nan da aka samu daga wato fatarsu don me ga shi bai nahiyin nabi sallallahu alaihi wasallam da hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an dalika fi iddati ahaditha sihahin la mu'arida laha daga hadithai adadi mai yawa ingantattu wanda babu abin da ya ci karo da su dan me aka hana mutum ya sa wato wannan fatar ta damusa ya zama kayansa shine fatar damusa lima yuksibu to haka nan ya sa ko lima yaktasibu ka karanta dai ne manya haka ce lima yaktasibu alqalbu to nan qalbu ne yawwa lima yaktasibu alqalbu min alhay'ati almushabiha litilka alhayawanat saboda abinda zuciya take samun sa take tsorotarsa ta dauka na wato kamanni ko wani yanayi da ya kama da waɗancan dabbobin idan mutum ya zo ya sa maka rigar zaki ko abin nan ya lulluɓa da fatar zaki me za ka ɗauka ai zaki yana sa firgici yana sa tsorata yana sa abuwa shi sa wasu suke cewa wai masu neman aji tsoronsu masu yin siyasa suna so a ji tsoronsu in suka je gun bokaye da irin wannan abun ake musu ko zaki ko damusa ana kada musu wani abu ko su sha ko su sa wata tufa ko wani abu don a rika tsoronsu ana samun mutanen da suke wannan to kaga ashe sun gano irin waɗannan abubuwan tasirin da suke da shi a rayuwar mutum in har ya lazumce su to haka nan idan mutum ya sa zai haifar da yanayi irin na wannan dabbobin sai kaga mutum kamar zai hau kan mutum ya cinye shi ko kamar mutumin da zai iya halaka wani dan uwansa zai iya kashe wani bai damu ba kuma zai iya zaluntar wani bai damu ba saboda me ya samu wannan halin daga irin tufar da ya sa a jikinsa fa innal mulabasata adh-dhahira tasri ilal batin duk abin da ya shafi wato wani mulabasa ta bayyane in an ce mulabasa ana nufin cakudi abin da kai cakudi da shi a zahiri to wannan cakudin yana tafiya a hankali a hankali har sai ya shiga zuciya yanzu duk wanda yake da harkar dodo ina jin an daina harkar dodon na ko a cikin gari an daina ƙauyuka ana yi ya kamata ko mutanen cikin garin su taimaka da nasihohi da wa'azozi da shugabanni a tsaya a yi don Allah a daina wannan abu yana cikin manya-manyan sharrace-sharrace da mutane abin mamaki suka kasa gane sharrin da ke cikin waɗannan abubuwa ake ɗaukarsa kamar wata al'ada ce kawai wasa ne irin shaɗi irin dambe irin kokawa haka suke ɗauka ko yawwa wannan ba irinsu ɗaya ba wannan harkar dodo da me duk wanda ya sa ko shi wanda ake dodon da sauransu daga ran da ya cire dodon da zai bayyana a gane wannan shine dodo za a gan shi mutane za su tsorata ko ba za su tsorata ba za su tsorata saboda mulabasa zahira din wani shi yasa kawai na kawo wannan surar da yake sawa kansa na shi dodo ne ana tsoronsa to za ta zauna a zuciyarsa ya zama mugu mai kokarin ya cutar da mutane mai son tabbatar da aji tsoronsa haka ne ko ba haka bane to duk mutumin da yake sanya irin wannan to zai tafi irin wannan da haka wajibi ne dai a nisanci wannan harka ta dodo harka ce ta tsafi harka ce ta shirka harka ce ta bautar dan adam da ya shiga irin wannan kaya don ya tsoratar da mutane kowa ya san mutum ne ba wani abu ne wasu ya ce wani in ka ce dodo mutum da ba zai cinye ka ba abin da zai ma duk ƙarya ne su suka yarda da wannan abu masu sponsorin su ne yan gari la haula wala quwwata illa billah to Allah ya sauke Allah ya sauke mutum a ce yana tallan shirka ya kai bawan Allah in baka san shirka kake talla ba don Allah ka sani daga yau a gaya masa cewa shirka ce shirka ce shirka ta kafirci ta fita daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai taimakawa harkar dodo to ya taimakawa fita daga addinin musulunci Allah tsare mu don haka Allah a yi musu nasiha a faɗakar da su a daina wannan ba wasan gargajiya bane ko gado kai ka tuba harka ce ta da da iyaye ne da kakanni suka yi to yanzu ka zama musulmi baka cikin masu harkar dodo kar a sake wannan abu Allah maɗaukaki in dai mutum na son imaninsa yana son sallarsa ta ci gaba da karbuwa a gun Allah to kar ya sake goyon bayan dodo ko kallo kada mutum ya sake zuwa dan ba abun alheri bane Allah tsare mu to sai shi lima yaktasibu alqalbu min alhay'ati almushabihati litilka alhayawanati fa innal mulabasata adh-dhahira tasri ila al-batini walidhalika haruma lubsul hariri shi yasa sanya tufafi na alharini wa zahab da zinare ya zama haramun ala zukuri akan maza haramun ne namiji ya sanya zinare haramun ne namiji ya sanya alharini don me mana ya ce lima yuksibul qalba saboda abin da wannan alharini da zinarin suke samarwa zuciya min alhay'ati allati takunu liman dhalika lubsuhu min an-nisa'i wato saboda abinda shi wannan sanya kayan alharinin da zinarin zai samar wa zuciya na irin abinda waɗanda wannan abin shi ne kayansu suke siffantuwa da shi shi ne mata idan mutum yana sa sai ga yana yin ko mata maza yana wanta mayuli domin daman an sa wani sheƙi ake yi da ƙanshi da me da iko da kuma alfahari to ko dai zama mai alfahari da koyala ko kuma ya zama yana siffa dai irin ta mata shine wa ahlil ambe ko wa ahlil fakhri wal khuyala ko ya zama siffar mata ko kuma ya zama siffar masu alfahari da jiji da kai da wato kamar yadda zamu ga masu yin wannan ko saboda sarauta ai akwai masu da mulki da sauransu to wannan sune ahlul khuyala wal fakhri akwai kuma masu yi dan ado sune mata to in dai mutum yana sawa to sai ya zama ko kamar waɗancan ko kamar waɗannan Allah kyauta ai dai tufafi dai yana daga cikin shi yasa ya zo hani a shar'ance hani akan kayan da ake ce ma libasu shuhura libasu shuhura shine duk wani kaya da mutum zai sa da ya bambanta da sauran mutane dan ya shahara shi yasa kullum ake son mutum ya zama kayansa irin na al'adarsu da aka saba ba wani abu daban zai zo da shi ba amma mu yanzu za ga an saba da moda abinda ake ce ma me muke ce masa ne anan yayi ana yayin wannan ana yayin wannan yau a zo da wancan gobe a zo da wancan daga an ga wani ko wani dan siyasa ya sa wani kaya musamman ka duba za ka ga a facebook irin tallan abubuwan da ake musamman abun mata har daurin dan kwali wannan na wance ne wannan na wance ne wai asali wance ce ta fara yi lokacin da ta yi wata fita a ranar bikin wane ne to shi kenan daga ranar sai zama adon kowace mata har kuɗi ne da shi mai tsada tsadar ta fitar hankali don ai maka irin wannan to haka za ga abun maza shi ma wani irin sutura a sa wannan a sa wannan duka dai don a bambanta da sauran mutane allah kyauta a riƙa kula musamman da harkar siyasa za ga wani wata hula wata kala muayyani dan ya fita daban a ce shi dan kaza ne ko ya sa wata riga wani irin saku daban ba yadda jama'a suka saba sakawa ba saboda shugabansu mai wannan aƙidar irin abin da yake sawa kenan wannan duka bai kamata dan adam ya ajiye hankalinsa a gefe ana kwalla da shi a irin wannan sura ba to komai dai abin da ke faɗa malam shine duk irin kayan da kake sawa yana samar maka tunani na irin masu wannan sa kaya shikenan abin da ake so ka ɗauka daga ka kiyaye kar mutum ya ce to ina masu wanda an musu nasiha akan maganar tufafi sai sai ai me za ku dame mu ko ai imani a zuci yake to ga, ga inda malam ibn qayyim ya hada mana da zuciyar da zahirin suna da alaka yawa duk abin da ka sa in na alfahari ne to yana tasiri a zuciyarka yanzu ka duba kai dan Allah ka saurari kanka ka tambayi zuciyarka duk lokacin da ka sa wasu kaya na musamman ka kecere ni kamar da ake cewa ka ƙura a daka musamman irin babban riga nan an sha aiki an sha menene kana takawa sai ka ji takun da kake daban inda jallabiya kasa tsakani da Allah haka ne ko ba haka ba menene bambancin sa wancan kayan da sa wannan kayan dan me maka tasiri har takun da kake ya canza saboda akwai alaƙa tsakanin kayan da zuciyarka to shine malam ibnu qayyim yake so ka gane don haka a gyara zuciya ko da ta hanyar abin da ya shafi tufafi ne kar a sa tufar da za ta zama ta alfahari da kuma wulaƙanta mutane da ƙasƙanta su da ganin cewa ba su isa ba wal maqsudu abin nufi dai anna taharata thawbi wa kaunahu min maksabin tayyibin abin da nake so dai a faɗa shine tsarkin tufafi da kasancewar tufar an same ta ta hanya ta halal huwa min tamami taharatil qalbi wa kamaliha wani abu ne daga cikin abin da ke kammala tsarkin zuciya da kuma ita zuciyar a ce ta zama kammalalliya ta zama ta mutanen kirki ta masu takawa tana da kamala an gane abu yawwa in dai kana sa tufafi tufafin da suke na halal to insha Allah za a samu tsoron Allah zaka kai kokari ka kiyaye tufafin da za ka sa a jikinka kas su zama na haramu kas su zama kuma wanda aka haramta mahangar biyu ce da abin da hurima li ainihi da abin da kuma hurima li kasbihi shi abin da yamma ibn qayyim yake nufi kenan anan kayan da su zatin su haramun ne ko kuma an same su ta hanyar haram kamar yanzu alharini da zinare ga namiji zatin sa ne haramu ko yawwa sannan idan mutum ya sanya kayan sata ya sato ya sa ko kudin haram ya je sayo kaya da shi shi kuma wani mai haram ne likasbihi an gane abu to duka biyun zuciya tana kyau in ka nisanci waɗannan abubuwa ya zama ba abin da aka haramta kake sawa ba kuma ba abin da ka samu ta hanyar haramun shi kake sawa a jikinka ba wannan kamala ce na zuciya da tsarkin zuciya fa in kana al-ma'muru bihi dalika to in ko wannan shine abu ake mana umarni wa thiyabaka fatahhir fa huwa wasilatun maqsudatun li ghayriha to zai zama wasila ce da ana nufin ta ne dan wata ba ita ba ma'ana kenan in aka ce abinda ake nufi da wa thiyabaka fatahhir in ka tsaya ma akan tufar ake nufi to tufar ana so ka tsarkake ta ne dan zuciyarka ta tsarkaka ashe maqsudun ne ita tufa din la li nafsiha bal li ghayriha ghayriha din shine alqalbu dan zuciyarka ta gyaru shi yasa aka ce ka tsarkake tufarka don haka abinda malam ibnu qayyim yake so ya ga mana shine tafsirin malaman nan duk ɗaya ne da wanda yace zuciyar ake nufi min haythul ashala da wanda yace tufar ake nufi sai ce to ai in ma tufar ne yana nan dai yana koma zuwa ga tsarkin zuciya don haka duk maganar mu ta dawo kan hanya a tsarkake zuciya an fahimci abin insha Allah wa in kana al-ma'muru bihi taharatu al-qalbi wa tazkiyatu an-nafsi fala yatimmu illa bidhalika da ka yace in kuma abinda ake nufi shine a tsarkake zuciya ko a tsarkake kai to ai dama fala yatimmu illa bidhalika to ita zuciyar ba za ta tsarkaka ba sai da wancan sai da nisantar tufafi marasa kyau sai ka sa tufafi masu tsarki kuma na halal sai a samu tsarki a zuciya sai ce fata bayyana dalalatul qur'ani ala hada wa hada don haka ƙur'ani yana nuni akan wannan da kuma wannan menene wannan da wannan cewa wasu ya baka fatahir ana nufin tufa wasu ya baka fatahir ana nufin zuciya kowanne ƙur'ani ya nuni wani ƙur'ani ana nufin wasu ya baka fatahir wannan ayar ta dullu ala hada wa ta dullu ala hada insha Allah an fahimci abin insha yau na yi tsallake to ina ne eh ni na tsallake kwarai haka ne akwai in a wuri na yace fa in kana al ma'muru bihi dhalika fa huwa wasilatun maqsudatun li ghayriha o na tsallake fal maqsudu li nafsihi ko eh haka ne yace fal maqsudu li nafsihi aw la an yakuna ma'muran bihi to mu koma baya kaɗan ba ya ce mana a fa in kana al ma'muru bihi dhalika in tsarkake tufa shi ake nufi da wasiya baka fatahir fa huwa wasilatun maqsudatun li ghayriha to ita wasila ce me wasila abinda zaka yi amfani da shi dan ka kai ga wanda kake so ka cimma ko yawa wanda shi zai zama maka sababi hanyar zuwa asalin abin da kake so to in ko haka ne a sai ce fal maqsudu li nafsihi shi abin da shine asalin abin da ake so a tsarkake din wato zuciya aula an yakuna ma'muran bihi to shine yafi cancantar a ce an yi umarni da shi ma'ana sai ya zama yufhamu al'amru bi taharati alqalbi min babi qiyas aula sai a ce in ko an ce mu tsarkake tufa to ai tsarkake zuciya shi ya fi muhimmancin a faɗe shi fiye da tsarkake tufa an gane abin yawwa wa in kana al-ma'muru bihi taharatul qalbi in ko abin da ake so shine tsarkake zuciyar shine asali abin da ake so a gaya mana wa tazkiyatu nafsi kuma mutum ya tsarkake kansa to fala ya timmu shi wannan tsarkake zuciyar ai ba zai cika ba illa bi dalika illa bi tatheeri thawbi ko ba zai cika ba sai idan an tsarkake tufa don haka kenan kun ga kowanne ma aka yi nufi to ana nan dai an dawo shi zuwa ga ɗan fata bayyana da lalatu alƙur'ani ala hada wa hada mun dawo ya bayyana bai ahsantu wa alaikum salam ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib na'am abinda tsarkin zuciya ba zai tabbata da shi ba sai an tsarkake tufa don haka ya zama kamar wannan babi cewa in tsarkake zuciya wajibi ne to tsarkake tufa ma wajibi ne domin ko da ke kun kasa shi akan wannan tsarkake zuciyar ba iya tsarkake tufan bane ɗaya ne dai daga cikin abubuwan da suke tsarkakewa a bashi dai a matsayin alwasa'ilu tahkumu ahkamal ghayat wannan yafi dacewa yawwa duk wata wasila hukuncin ta ɗaya da asalin maqsudin abin da kake so wannan ka'idar ita tafi dacewa da ita wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah maɗauki da yake cewa ula'ikan ladina lam yuridillahu an yi tahira qulubahum aqiba qawlihi wanda ya faɗe shi bayan ya faɗi sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti ko yawa yace ila qawlihi yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhihi ai wannan yana nan a suratu al ma'ida haka ne to sai yace wannan maganar da Allah maɗaukaki yayi mimma ya dullu ala annal abda yana nuni akan cewa shi bawa idan ta da sama'al batili in ya saba sauraron ƙarya da ɓarna da sharri wa ƙabulahu da karɓar ƙarya da ɓarna a sabahu zalika tahrifan lil haƙƙi to wannan zai sanya masa canza gaskiya wannan wani zancen muka shigo in kun fahimci zancen da ya gabata muƙaranar da ko mulazamar da take tsakanin tsarkin zuciya da tsarkin tufa ai an gane shi yanzu ko yau to yanzu wani babin ya shigo amma abin da yasa ya kawo shi saboda Allah madaukaki ya ambaci tsarkin zuciya ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum yana magana akan yahudawa da suka siffantu da wani aiki sai ce waɗannan su ne waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba ma'ana bai ga damar tsarkake zukatansu ba kaunan wa in arada zalika shar'an bai ga damar tsarkake zukatansu ba ya faɗi wannan ne a ƙarshen ma'ana bayan ya faɗi siffar su waɗannan yahudawa samma'una lilkadibi ne masu yawan jin ƙarya ne kullum kunnansu yana neman ya ji ina ƙarya take su saurare ta sannan kuma suna yawan cin suhutu akaluna lissuhti ko sannan kuma ya faɗi har zuwa inda ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i to abinda malam ibnu qayyim yake so ya faɗa shine wannan tahrifil kalimi min ba'di mawadhihi natija ce ta wancan abin da aka faɗa a baya ma'ana sakamakon yawan sauraron ƙarya an ji ƙarya yau an ji ƙarya gobe an ji ƙarya shekaran jiya gobe duka aikin mutum shine kullun jin ƙarya to wannan zai sa in ya ji gaskiya ma saboda ta saba wa abin da ya saba ji to sai jirkita ta sai canza ce ba ita bace kaza ce an fahimci abin to kun ga inda malam ibn qayyim ya fahimto wannan abin daga wannan aya wannan yana nuna maka gaskiya kyakkyawar fahimtar waɗannan bayan Allah ne da hangen nesa yanzu kai ka sha karanta wannan ina kai taba tartibin wannan natijar akan wannan zancen hmm? kun gane zancen ko ba mu gane ba ko akwai bukatar sai an karanta ayoyin hmm? zai dai ci mana lokaci Allah madauki yana magana akan Yahudawa ne a ƙarshen a ƙarshen ba ta ƙarshen ba ta ƙarshen suratul ma'ida bane a tsakiya tsakiya na eh sama'una lil kadhibi sama'una li qaumin akharin lam ya'tuka wato ba waccan ba wannan ta farkon ita ce wadda Allah madauki ya faɗa ulaiikal ladina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum yawa anan kun ga ya faɗi wasu siffofi da yahudawa suke aikatawa daga ciki shine sauraron ƙarya zukatansu da kunnuwansu sun saba su ji ƙarya duk inda aka faɗe ta sun karkata zuwa gare ta wannan abun shine ibn qayyim ke so ya faɗa anan cewa shi ya haifar musu da in suka ji sabanin ƙaryar da suka saba ji to ba za su karɓa ba bal ba wai kawai kin karɓa ba sai sun ƙoƙarin canza gaskiyar don su mai da ita kan layin ƙarya an fahimci abin na gaba sai mun koma kan ayoyin ba gaba ɗaya to shine ke faɗa ce mimma ya dullu ala annal abda wannan yana nuna maka cewa shi bawa idza ata da sama al batil in ya saba da jin ƙarya da barna wa qabulahu kuma da karɓar ƙaryar aksabahu zalika to wannan abin da yake yi zai samar masa zai haifar masa tahrifan lil haqqi canza gaskiya an mawadihi daga bigiran wannan sanannen al'ada ce abun yahudawa canza maganar Allah ba mai gaya maka wannan irin wanda ya karanta fassarar su da suke baiwa littafin da Allah ya ba su duk da cewa shi din asali sun bata shi to amma ƙarin jirkita shi da suka yi musamman a cikin littafansu da suka yi sharhin attaura su talmud da sauransu ba mai gaya maka wannan irin wanda ya karanta wannan asalin yadda shi yasa Allah madauki ba mu labarin addinin yahudu a hannun waɗannan malaman ahbar ɗin aka ƙirƙiro shi su ne suka zauna da ƙwaƙwalwarsu suka fito da shi duk abin da suka ga dama shi suka sa Allah ya faɗa su ce a'a ba daidai bane urukuru zaka ji wannan sai nan ba haka ya kamata a ce ba sai su juya shi su canza masa ma'ana wannan yana nan kurukuru duk wanda ya karanta waɗannan littafan ba wannan abin ba zai zama bako ba a gare shi to meye dalilin wannan yawan sauraron wannan batil da kuma wato kokarin a kauda da yawan sabawa kai da jin ƙaryar da kuma kawar da ita daga asalin yadda take yace fa innahu idza qabila al batila domin ko shi mutum in ya karbi ƙarya ahabbahu to zai so ƙaryar wa radiyahu zai yarda da ƙarya fa'iza ja alhaƙo bi khilafihi in gaskiya ta zo saɓanin wannan ƙaryar da ya saba raddahu wa kazzabahu sai ce kai wannan gaskiyar ba za mu karɓa ba ba daidai ba ce sai ce ƙarya ce kaga ku babu inda mutum zai fita daga surarsa ta mai hankali irin mutumin da ga gaskiya an san gaskiya ce ya ce maka ƙarya ce ko an wa in tsarat kun san an wa in tsarat wai ana musu ne da wani wani ya ce wai ya ga wata akuya sai aka sai aka ce masa ai ba akuya bace tsuntsu ne fa ya tashi sai ce anzun akuya ce ko da ta tashi sama ko ta tashi sama ni akuya ce a guri na to kaga wannan shine shine suke bada misali sai anzun wa in tarat ake bada misali da shi akan irin wannan mutum ya ga abu ya bayyana kuru-kuru gaskiya ce sai ce ƙarya ce in kuma ƙaryar ce ya ce gaskiya ce kamar da malam ibn taymiya ya siffanta shi'a a cikin minhajus sunna siffar su kenan waɗanda suke su ne ake ce ma kamar da yahudawa suke haka su ma suke shi yasa yahudawa suke qaumun buhut in an ce mutum buhutu shine mutumin da ke ƙaryata gaskiya kuma ya gaskata ƙarya to haka da yahudawa da addinin shi'a duk sun yi siffa ɗaya a wannan bangare din abin da yake ƙarya su ce gaskiya ne abin da yake gaskiya kuma su ce ƙarya ne ya kawo ai fuskoki da yawa da mun karanta su akan wannan sai ce kama tasna'ul jahamiyatu bi ayati sifati irin yadda yan mazhabar jahamiya mabiya jaham ibn safwan suke yi dangane da ayoyin siffofin Allah mun tsallake aha in qadira ala zalika wa kadzabahu in qadira ala zalika zai ƙaryata wannan gaskiya in yana da iko kasan ba kowa ke da ikon ƙaryata gaskiyar ba in bata bayyana ba ga mutane zai samu damar ya ƙaryata amma in ta bayyana kowa ya gane kuma zai faɗi in ya ƙaryata ta la'alla ba shi da ikon iya ƙaryatawar yawa to sai ke cewa wa illa harrafahu in ba shi da ikon ƙaryatawa to sai canza ma'anar to dama haka suke ko dai a ce kai wannan abun ba haka yake ba sai a canza masa ma'ana ko a ce ƙarya ne kamar da zaka samu dai yan bidiyan kamar da ya kawo wannan misali in Allah madauki ya faɗi wani abu dangane da siffofinsa ga abin da suke yi wa ahadisi haka nan abin da ya shafi ayoyi ko hadisan siffofin Allah madaukaki a cikin Qur'ani ko ahadisi yarudduna hadhihi bit-ta'wil sai su mai da shi su ki karba ta hanyar ta'wili sai su ce ba haka ake nufi ba allazi huwa takdhibun li haqa'iqiha in ka lura da ta'wili dinnan kuwa ba wani abu bane ƙaryata haƙiƙanin siffofin ne yanzu misali waɗanda za su ce Allah baya sama ko su ce maka Allah baya ko ina gashi Allah ya faɗa a Qur'ani amma saboda sun saba jin cewa ba a faɗin haka suka karɓi hakan gashi ba su da dalilin kore hakan ko sai sai sai shubuhohi a ce to ayo Allah makani wani ai ba hujja bace ayo Allah bigire in an yi bigiran in Allah ne ya faɗa da misali akwai maganar kalmar bigire ba kalmar bigire la a ƙur'ani la a hadisi da da ita kuma Allah ne ya faɗa misali subhanahu wa ta'ala to ai babu ba buƙatar inkari dole ne a karɓa amma in Allah ya faɗi wani abu na siffa ya dangana wa kansa to kada mutum ya zo ya ce dan me Allah zai siffata kansa da kaza ai bai dace da shi ba abin da ya kamata ya yi shine ya ce Allah ya fi musanin kansa manzan Allah ya fi musanin Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi musanin Allah don haka duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba buƙatar ka yi tawili abin da naka shi ne ka yadda da cewa siffar Allah daban ta ɗan adam daban sai ka ce in ya ce hannu sai ka ce hannu amma ba irin namu ba in ya ce fuska sai ka ce fuska e gaskiya ne amma ba irin tamu ba in ya ce kafa sai ka ce e kafa ce amma ba irin tamu ba in kai haka sai ka zauna lafiya amma yadda da wancan falsafa da ya juya kwakwalen mutane saboda sabo da jinsa yau da kullum da ka'idojin da masu ilmul kalami suka kawo mutane a cikin littafan da suke kira littafan tauhidi shine yasa yau da kullum ta sa mutane ba sa karba har aka saba sai a yi ta'wilinta to farkon abin da sukan yi shine wannan abin ayi ta'wili in ka kalli ta'wili kuma haƙiƙani shine takdhibun li haqa'iqiha ƙaryata haƙiƙanin siffofin ne yace wa hadhihi wasu kuma bi kauniha akhbaru ahad ma'ana sai a ƙaryata ayoyi ta hanyar ta'wili su kuma hadisai sai a ƙaryata su a ce ai hadithu ahad ne ba mutawatiri bane sai a ce dama ai malamai sun ce a babin aƙida ba a kafa hujja da hadithin ahadi sai hadithi mutawatiri to wannan ka'idar ita kanta ƙarya ce ba ta da asali malamai ba su faɗi wannan ba shi yasa da malamai har suka yi magana akan rashin ingancin tare da cewa dai an karɓe shi ana amfani da shi a cikin littafin mustalahul hadithi amma ba shi da wani asali mai ƙarfi maganar raba hadithai mutawatiri da ahad a babun aqida babu wannan taqsimi a littafin mustalahul hadithi gaskiya ne akwai kuma ka koya ka fahimta ka gane amma kada ka kawo wannan ka'idoji cewa wannan akhbaru ahad la tadullu ala al-yaqin sai ka dauke su ka je ka sa su a babun aqida a babun aqida duk hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi masa hukuncin sahihi ne to ko mutawatiri ne ko ba mutawatiri bane ana kafa hujja da shi a babun aqida wannan ita ce aqidar ahlus sunna yana cikin abubuwan da ahlus sunna suka bayyana suka bambanta da shi da ahlul bid'a ahlul bid'a dalilin kawo wannan ka'idojin dama shine dan su zaɓi hadisan da za su ƙaryata da kuma hadisan da za su gaskata an fahimci abin da haka karka ɗauki wannan zancen bashi da asali to in ayoyi ne kaga aya ai babu damar da za a iya ƙaryata aya akwai da zai zo ce maka ƙur'ani ƙarya ne amma me zai ce Allah ba haka yake nufi ba sai kawo wani abin daban misali masu maganar in Allah maɗauke ce hannu yadullahi fauka aidihim sai sai ai ba hannu ake nufi ba wannan ai kudura ake nufi eh kudura shine hannu sai a ce musu yaya Allah yayi amfani da lafazin yadu kai kuma zaka zo ka ce kudura ai ya faɗi kudura a wani wuri to duk inda aka faɗi kudurar ita ma yadu ce ko koya za ka yi kuma faɗin Allah maɗaukaki da yake faɗi da yake magana da iblis da yake cewa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na biyu in ji Allah lima khalaqtu bi yadayya maimakon mutum ya ce gaskiya ne Allah yana da hannu biyu amma ba irin namu ba ba mu san kuma yadda yake ba sai su kutsa sai su ce a'a ai ba hannu ba ne ai kudura ake nufi to shine malamai suke cewa a wannan ayar yanzu ya za ka yi mutum zai iya cewa ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi qudratayya qudrar Allah ɗaya ce ko biyu ko guda nawa ce wannan bi yadayya tafniya ce me tafniya abu biyu to qudrar Allah ɗaya ce ko biyu ce hmm? ba a siffanta ta da adadi yawwa ba a siffanta ta da adadi siffa ce ta Allah siffa ce kuma ta zatinsa yana tare da ita tun fil azal bai gushe ba Allah qadirun ne kuma qadirun ne akan komai don haka baka cewa abinda ake nufi da al-yadu shine kudura wannan duk tawili ne na ɗan ilmul kalami kuma asali jahamiya su suka fito da wannan abu har sauran suka ɗauka mu'tazilawa a sha'ira suka ɗauki wannan suke tafiya a kansa ake kore siffofin Allah subhanahu ta'ala to sai ke cewa wa hadihi yana nufin ai al-ahadith بكونها أخبار أحد لا يجوز الاعتماد عليها بهلت وأدوغرة أكنسب في باب معرفة الله أباب سن الله وأسمائه وصفاته دسونا ينسى دسفوفنسى فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم waɗannan da su da ‘yan uwansu waɗanda Allah bai nufin bai so bai ga damar ya tsarkake zukatansu ba fa innaha law tahurat domin da za ta tsarkaka ma'ana da waɗannan da waɗancan Allah bai ga damar zukatan waɗannan masu ƙaryata ayoyinsa ta hanyar tawili da ƙaryata hadisansa ta hanyar cewa akhbaru ahad bai ga damar ya tsarkake zukatansu ba irin yadda bai ga damar tsarkake zukatan yahudawa masu taharifi ba su ma an fahimci abin da ke nufi sai ce fa innaha law tahurat da sun tsarkaka lama ta'awwadat bil batili an kalamillahi ta'ala wa kalami wa rasulihi da a ce sun tsarkaka zukatan nan da ba su musanya maganar Allah da maganar wani ba ko yanzu maganar da za a kawo ga ta Allah sai a cire ta sai a kawo maganar wani a ce ga kaza ake nufi wani ne kuma ya kawo ba Allah ba wannan me yasa mutum zai wannan saboda Allah bai nufin ya tsarkake masa zuciya ba don haka darasin da zamu dauka anan ya ƴan uwa shine ya kai bawan Allah ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa shine gaskiya in ka kuskure wajen fahimtar wani abu kokari zaka ka koma kan fahimtar Qur'ani da Sunna da na sahabbai kar ka bari ka ja daga Qur'ani da Sunna a gefe ka kuma a wani gefen daban yin wannan yana sawa ba za ka samu tsarkin zuciya ba saboda ka raba riga ka yi hannun riga kai zan ce ka raba gari ka yi hannun riga da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani da kuma hadisi duk abin da Allah ya faɗa ya zama a gefansa kake in ba haka ba in kana sauraron shubuhohi yau shubuha gobe shubuha to zaka kai ga baka karbar qur'ani kuma baka karbar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar anna almunharifina min ahli iradati kamar yadda karkatattu a babin irada yana nufin sufaye yawa iradatu tathirin nufusi masu wannan iradar su kuma lamma lam tathur qulubuhum yayin da zukatansu ba su tsarkaka ba ta'awwadu bis sama'i shaytani an sama'il qur'anil imani suka musanya maganar imani ta qur'ani daga sauraron wannan suka koma sauraron kaɗe kaɗe da waƙe waƙe da anashi da waƙoƙin maulidi da sauransu ga qur'ani ba a saurare shi ba sai ga mutum ya fi so ya saurari waƙe da wani yake yi wani fadan bege da wane ne da waye da wa irin waɗannan abubuwan da ake kawowa na bidiyoyi ya fi son ya saurari wannan da ya saurari alƙur'ani da Allah gaskiya ce wannan ko ba gaskiya ba in kaga mutum ya sa kaset din Qur'ani ko a wayarsa an sa masa Qur'ani yana ta ji to masoyin Qur'ani kenan wanda ko baya son wannan sai ga ya fi son ya ji wancan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗe ya Muhammadu menene ka kula da ni din nan gome yawwa ya ce wai a cikin masoya ka sa da ni da irin waɗannan da wannan tsohuwa ce ma a cikin waƙe-waƙen ta daɗe cincin to da irinsu irinsu wani za ka ga ya fi son wannan a matsayin ya ji ƙur'ani balantana ka gama wani ya ce ya je ya ji wani sauti mai daɗi an karanta sahihul bukhari da Allah ya sa masa a wayarsa dan ya rika jin bukhari kawai yana jin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma in aka zo ana zancen su waye masoya manzon Allah sai ga mai son wannan waƙoƙin shehi da waƙoƙin waye da waƙoƙin waye shine ke cewa mai son bukhari da muslim mai son qur'ani shi ne maƙiyin manzan Allah intikasi kenan to mana ibnu taymiya mana ibnu qayyim yake cewa duk waɗannan su ne ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah tsare mu Allah tsarkake mana zukatan mu lokaci ya sai mu tsaya anan sai mu tashi kan maganar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a hanyar gaskiya Allah ya ƙara taimakon mu akan tsarkake zukatan mu da ayyuka na ƙwarai Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya kowa bukatunsa na alheri duk da ke cikin wata damuwa Allah ya yayi masa iyayenmu da suka rasu muna roƙon Allah mu dake gafarta musu Allah subhanahu ta'ala ya ji kansu Allah ya musu rahama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta